على سيدنا محمد الفاتح لما والكاتب لما ناصر الأجلاء ولا إلى سرادك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل الله المستعان على ما تصفون بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم من الحمد بيار دوت سفر هجرة دبو دا da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu na ruhul adab da sharhinsa wato nailul arab kenan wannan shine halka ta goma sha ɗaya za mu tashi wato baitin fa haɗa ullin shaiki ko shafi na sha shida ne shafi na sha shida ko shafi na sha shida لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا وقد أولي الشيخ أقوم والمولى فقد للشيخ أقوم مع المولى يقول من المريد عند مناق المولانا لا إله إلا الله محمد مولانا لا تلتفت لغيره في العالم لا تلتفت لغيره في العالم مولانا وكن كما لو كنت دون عالمي مولانا لا إله ولم يشور رضي الله عنه وارضاه والنبي أتم بيان واتو لدبان مريدي أتم بيان كاردا شيئا يتي فخطأ للشيخ أقومه وَأَلْيَقُ مِنَ الْمُرِيدِ عِنْدَ مَنْ أَقَلَ Shehu radiyallahu anhu yace wato fa khata'ul lishay ay al khata'ul mansub lishay kuskure abin dangantawa ga shehinka alladhi shahidahu al muridu wanda muridi ya halarci wannan kuskuren ko ya tsokace shi aqwamu wa adal shine mafi tsayuwa mafi daidaituwa wa asir shine mafi fa'idantuwa wa aqwamu shine mafi daidaituwa min isabatil murid daga dacewar shi muridin walaysa hadha al-mashhad li kulli al-muridina amma ba wannan matsokata ba tabbata ga dukkan muridai ba bal huwa liman aqala bari dai sai ga wanda ya hankalta cikin ailiman kana lahu aqlun ya sai ga muridin da yake da hankali yumayyizu bihi da yake bambancewa da wannan hankali cewar anna kada ash-shay'i ala al-fardi wa taqdiri kuskuren shehi bisa kaddarawa da kaddarawa fardu taqdiri ma'anar ko a adalu shine mafi dacewa ko kuma mafi daidai min isabati al-murid daga daidai din muridi me yasa li'anna shaykh al-kamila domin cikakken shehi kalbir aji shi kaman mudubi yatajalla fiha li ba'd muridihi bil husni wal jamal shakin muridan sai zama ne yana musu tajalli da kyawu da kai bayara wa auhadur auhadar rijali wannan muridin sai ga shehin sa aziz zamani babu kamar sa wa khalifatu zil jalali wal zil jalali sai ga shi shine halifan ubangiji madaukakin sarki wani ba'dhum wani muridin kuma shehi yana musu tajalli ne bil wahabi da abin da yake riyi ne wal khayal gari ne fayara wa adami suwa da bil misali sai ganshi ba adamun sura abu kai wannan wato yadda ya faɗa din nan aka ce walai suke Allah ya kara musu yadda wani muridin sai yana bayyana masa mabayyanar jamala da kyautayi saboda haka kullum mahasinu zai dinga gwada mai yana nuna masa kullum za a dinga masa mahasinu ta bigiran da wannan muridi zai gane cewar wato shehin nan na tafa to babu kamar shi dai bai ga masa a wajen istiqama da nutsuwa da tabbatuwa akan bin Allah kamar yadda wani muridin kuma sai ya dinga nuna masa surar ta ta adamiya an fahimta sai dinga nuna masa ba adamantaka wadda wannan bashariyar wannan bashariyar babban hijabi ce tsakanin muridi da shehi a ce ya kwanta rashin lafiya a ce ga wata bukata ta zo wa shehi an buga an buga bukatar nan ai an buga abin da ya fiye yi to wai kenan sai zuciya ta dinga kai ilimi ne a ce ana gaba ma a ce an rasa yadda ra'ayi sai ya gano wani shehi can ga itan al'amuran da na duniya suna taruwa komai yana tafiya da sai ga cewar ka ai gaskiya dai tafiyar nan an yi haka take kuwa yanzu shi kansa bai yi maganin matsalolin da wani da nake tsara na biji na makantarin za su gyaru an yi kuwa to shedan zai dinga da nafsu za su dinga kawo maka wa'annan hare-haren in Allah ya maka tawfiki sai ka ringa yi shi yasa dole ne karatu kawai dole ne ga wanda zai yi tafiya dole ya tsaya yi karatu bayan kariki harkoki na na jazaba to dole ka dawo ka ka bibbi harkokin karatu abin da yasa karatu zai dinga toga ka daga wasu riyari yadda nafsu za ta dinga sa maka shiga a shiga ka tarni ce yanzu misali mutumin da yake zaune sai zuciya take riya mai haka ya za a ce sheyaran nan fa abu za a yi na bukata fa ni na ba da waya ta akai sai ni na ci da waya ta akai wannan abu ran nan fa abincin da za a ci ma a gidan babu fa sai yadda ran nan fa kaza kaza kaza to idan ka san tarihi idan ka san karatu to wannan zai ga maka zai tuna maka hadisin da na Aisha Allah kara mata ita tace muna ganin zindurin wata guda uku a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dora tukunya ba an bayyana sai ka gane au ashe ba dora tukunya ne burgewa ba ba shine cinyewa ba ashe ma wannan tabarkanta tabarkar tabarkin mazaje ne ba an fahimta sai ka to ai tunda shugaban halitta alaihi salatu wassalam a shi haka aka yi rayuwa sai ka ji an ce ai ga wani al'amari kudin sayyidina abubakar ne ya biya radiyallahu anhu ko hidimomin farko na annabta da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam farkon aikowa na na kadida da dukiyar da ake yin komai da sai na abubakar ko su ne suke komai amma wani abu na hannu Allah bai sanya a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba a sanya ba a zaman barkan nan wato kawai haka ake da aka zo Madina ma haka aka aka dinga zawa sai da aka fara futuhat irin su na kai bara da waye da waye sannan aka fara al'amura suka fara zuwa da duniya amma hatta lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fati ta akai wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fati silken sa yana hannun ba yahudi me an kai jingina na manta ne aka karba amma dai kamar abinci ne aka karbo aka ba aka ba wa yahudan aka ba da jingina aka karbo to yanzu wanda yayi wannan karatun sai ya ga shi kan da shi sa ana tiki ka kan abinci ko kan sutura ko kan wata bukata ya wanda mu eh ko an shiga wani ranani ko kuma an shiga wata rayuwa da kamar an yi rauni kamar makiya sun samu nasara ko ai akan shiga irin wannan lokacin da za a ga kamar makiya sun yi timbe sun yi mamaya kamar su ne da galaba kamar su ne nasara akan samu irin wannan lokacin ko to sai ka tuna me Abu Sufyan ya ga wa Herakala da ya tambaye yadda yaya yaki yake a tsakanin tsakanin ku da Annabi sallallahu alaihi wasallam Herakala ya tambaye Abu Sufyan me yace masa sai yace al-harbu bainana tijalu nan yanalu minna wa nanalu minhu yaki tsakanin mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewaye ne wani lokacin mu za mu nasara wani lokacin kuma shine zai yi nasara ya aka a Uhudu aka dandana aka dandana ne Allah ya yace in ka kunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yamtuna ashe kasancewa kana Allah baya hana jaraba in kuna jin radadi su ma suna jin raɗaɗi kamar yadda kuke jin raɗaɗi ko kuma kuna ƙauna a gurin Allah abin da su ba sa ƙauna ko kuna ƙaunar aljanna shahada ko zaɓin ladan jihadi su kuma ba sa fatan wannan shi yasa magana ta gaskiya sai ka tattauna da muridai da yawa za ka gane gaba ɗaya inda tafiya ta sa rawa ba su ma san me ake cewa tafiya ba ba su ma san menene tafiya su abin da suke so a ga shehi mai kabuli ko mai kabuli ya zina ake dinkawa eh tarbi ma na yan birni ana kaza akwai wani tarbi irin na mai tanda na kwata miliyan tarbin shi yayi dubu ɗari biyu da hamsin ne ake ake zina rigar ta gazina ce in an cire kuma wata gazina za a kuma sa sannan mota ga ta nan a hau wannan motar gobe a hau wannan motar kuma yau a ce an tafi abuja gobe a ce an hau jirgi an tafi Dubai an tafi Umara an da yawa wannan shine shine shi na Allah an fahimta eh amma kai yanzu an zo za a tafiya an lalubo ta shi ta zaki kika ka za a tafi jihadi ko za a tafi da hawa ya ce kai idan da tafiyar ta gaske ce a ana ta bawa mota ta gagara ko ko kaza ya gagara to sai ka koma tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa tufanci sai ka san wayannan abubuwan sai su zama maka turaku daga timbe na shedan in ka san tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gane duk irin wayannan sha'ani na rauni ko a biyo ko a buya ko a gudu ko ai wani waye wannan duka abu ne da mai iya yiwa ai shi Allah shi ne abun tsoro saboda ya fa'alu ma ya shau kuma shi Allah yanda yake nufi haka kawai zaka yanda ka bi nufin sa kawai shi kenan ka huta in ka fahimci ga abin da Allah yake nufi da kai to tsaya iya abin da yake nufi shehu wani matafiyar jamala haka ajiye shi tafiyar jamala haka Allah ya nufa ya yi tafiya kai kuma in ka tallafa kan ka gaci kai ma shi za ka kwaikwata to ka bar tsarin ka bar nasa ba za ka samu nasan ba kuma naka da aka aje ka tafi akan sa baka taho ba sai sai tafiyar duk ta rike waka ba ruwanka da da wayi haka ce yake ga mana ko ana faɗan wani wani wani shehi da Allah ya masa mabuka ta gamala da wayi shikenan kuma da irin tsari na karatun zamani da komai yana yi sai ce yace wannan shi haka aka tsara mai tafiyarsa daga nan na bai so ake wannan wani karatu aka ce haka aka tsara mai tafiyar shi kuma idan ya bar wannan tsari yace shi baya so nasa zai zaba to nafsu zai wancan din ba zai samu ba wannan din ko ba zai samu ba ya raka na san kuma wanda yake so ya samu din ba zai samu ba nafsi kenan ya aka tsara maka kai tafiya Allah haka ya tsara maka ka tafi a kafa da keke da wa shikenan yanzu shi sai malam Ibn Rasulullah duk ba keke ne da suwa haka suka yi tafiya keke ne da su in ma ta kama wata bukatar da su a fila ya a fila a yi bukatar da shi haka suke rayuwar su ba ruwan na fata an bayyana to da haka shi tafiya me Allah yake nufi da kai me ya tsara maka ba kai yadda kake so kai yadda zuciyarka za ta tsara maka yadda za a yi tafiya da haka shehi yana da waɗannan tajallin guda biyu imma tajalli ya nuna maka na jamala da mahasi kullum in ka zo za ka kyautayi da wai da wai da shauran sai ka dinga ganin baɗi wani kuma in ya zo sai a dinga nuna mai akasin haka kowa gwargwadon tafiyar kuma ko a mu'amala ba mu'amala ɗaya yake yi da mulidansa ba wani idan ya zo masa ya ke masa sai ka ga shehi ya mai da shi kamar abokinsa kuma ganewa kaman abokinsa za ka gani yana da wata alfarma yana da wata fada yana da wata irin garkuwa a gurin in yace ga yadda za a yi haka za a bi al'amura ana neman shawararsa ana ce masa ya kaza ya kaza ya kaza wannan duk ba alama ce da take nuna wai shi ne lamba ɗaya ta yi shi ne lambar ƙarshe a gurin wallahi abun kowa ya bi gaba da shi shi ana mai wannan mu'amalar ne dan me dan tasliya ta aliban da in ba ai mai ta ba sai a raka shi kawai dan jawo hankalinsa in ba ai mai ta ba sai a raka shi ta yi kuma shehin ya san yana da wata kusuciya ne da yake kulan mai wannan kusuciyar ake mai wannan mu'amala zai iya yiwa kamar yadda zai iya yiwa kai ba ko ba bane in ba ai ma haka ba ba za ka zauna ba kamar yadda zai iya yiwa daraja ce take da wanda kuma ake mai fada ake watsi da shi a zawiya ana nuna bai isa ana kaga ba a wani kusa kusa da ana nan nan da shi ana wani nuna mai to karshe ku shawaran ku ne ake kawar da hankalin ku kansa a kowane iri tare da shi dan kada ku cutar da shi a ga ana mai wannan ya zama abokin gaba ku abokin kiyayyo ya zama abokin fada yana da haske ne sai ya zo ana masa ana ana mai fada ana mai tsawa ana nesa nesa haka shi da ne ke kutuba ali tamati idan ya zo ba wani sakin fuska da shi zani zai mai radiyallahu anhu ko wani dan sa a jiki kudu ba ali tawasi shekara ta 30 a kujerar kudu ba ne amma ba ta shi zani amma shi zani ba wani sakan mai fuska har ma ake mai magana aka ce Shehu Tijjani ce ma ɗalibin su ba ƙananu ba ne, abinda suke nema su samu a halara ba ƙaramin abu suke nema ba, da haka ba zai yi wa musu mu'amala ta sakwa-sakwa ba, in aka yi musu mu'amala ta sakwa-sakwa da ba da waye, sai yin masu sai kasa kuma abinda suke su sun ma ɗin ba za su sai su kara sun mata. Abinda suke nema a halara mai girma ne, da haka tafiya zuwa ga Allah tana da buƙatar ɗan yi waɗannan karanta-karanta don ka san formuloli. ka dinga gane yaya wato tafiyan shehunai duk wannan zai taimaka maka wato ya zama maka wani wani tirki da zai dinga abubuwa a wahamu dan baka isa ka hana zuwa ba wahabi iri daban-daban ya akai maka aka koya shi ya aka koya kaza zuciyarka tana son maka da irin wannan to karatu sai ya dinga taimaka maka sai ga ai lokaci kaza ka shi ai shi jami'in kansa ga yadda aka aisho abdul qadir jilani shi ma a lokacin sa an taba kaza ai kaza an taba kaza mu karanta tarihin sufaye da tafiyan su da yadda al'amuran su yake kai ba sufaye kadai ba har kistoshin annabawa alaihi salatu wassalam sai kana karanta yanzu annabi Musa alaihi salam ai yana da kaduwa ko zaka jarrabe ka da shi kaduwa bi zafi wanda ba ba hakuri ba saurarawa ba ɗan ƙafa ko kaɗan in ka duba tarihi sai ka je ka samo wani wasu wanda suke mazaje masu irin wannan haka tafiyar take to sai ka san irin tafiyar da za ta yanzu annabi Musa ba ɗan ba ɗan uwan Harun ya kama ba ya takumar ya girgira shi mama na aka izra aidahu sallu Allah ta ce ai afa sai ka abu me ya hana da kaga kai ne yasa da kaga sun bata kai ne ya hana ka biyo ni umarni na zaka saba yace yabuna umma la ta'khudhu bi yadi wa la zara'i ya danki kansa ya yana girgiza shi ka tsakan mun je mu ka tsakan mun kai na dan dan dan kwana inni khashitu an taqula farrakta baina bani isra'ila a wani gurin ta wa la tushrik bi al a'da kakka sa mun ya ta mana dai yanzu su sun bar Allah ni ban bace ba kuma kai ka zo ni din da ban bace ka zo kana mun wannan kakka sa fi mana dariya an fahimta to idan ka san wayannan al'amuran to to sai ka fahimci yadda masharaki na mazaje yake da yadda ahwali suke da waye da waye idan ka tsinci kanka irin wannan yanayi to sai ka dinga gane irin tafiyar da da mutum zai dinga yi a cikin harkar saboda tana da wuya akwai imtihani sosai sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana karkatari to shine thumma amara al-murid bil iqbali ala shayki da'iman abadan sai ya umarci wato muridi sai wato gabata abshihi titir abadan har abada wa adam idbari anu ko da wasa kakka zuya wa sai ka baya walau la rasan ko da sakan guda kakka zuya mai baya shine yace la taltafi lil ghairihi fil alami wa kun kama law kunta duna alami yace la taltafi lil ghairi ko da wasa kada ka kuskura ka waiga zuwa wani shehin ka wanda ya tarbiyyar ka li gairi shi kika allazi rabbaka ga wani shehin ka wanda ya tarbiyyar ka wa bil hadiyil muhammadi hallaka yayi maka ado da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dum ala zalika ma kunta fil alam ka dawwama akan wannan muddin ka dawwama kana cikin duniya ai muddata wujudika wa dawamika fil alam matsawar dawwamarka da samuwarka a alam kakka juya wani sali anna gairahu domin wani shehinka la yajlubu naf'an ba zai dawo maka wani amfani a tafiyarka ba wala yadfa'u darran ba zai ije maka wani cuta ba shi yasa kullun nake faɗa duk da magana ce wanda idan wanda bai karanta al'amari na su ba ba zai ji tana da nauyi baka da shi baka je kai kan ita ba su azkaru na tarbiyya ba za ka je gurin shehi na kabari ka karbe su ba sai mutum ya nuna wai shi dan wanda shehin da ya rasu wai kewa baki wai su su ne su ɗan wannan ina ruwanka da kai tsakaninsa da shi da kai mahabba mahabbat ka tsaye ba shakka za ka amfane ka soyayyarsa almar'u ma man ahabba amma batun ka dan Allah abinda ake ji na ɗanɗanawa a makamu isa da ka ɗanɗana shi wannan haihata haihata yawwa ka raina na zamanin ka wa'annan da kaga sun yi wa fati sirrin mutum yana hannun wanda kuke zamani da su yana kunsu Allah bai taɓa barin duniyar sa babu ba wanda sirrin sa yake hannun su wanda ake karɓan shirya a gurin su ba Allah bai taɓa barin zamanin sa haka kawai tun gobata Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau bai taɓa barin duniyar sa ga barin waɗanda suke shiryar da mutane zuwa ga Allah ba kuma koya wannan ya tafi Allah zai tsora wani a kansa wannan kuma hadisi ne wanda Allah sallallahu alaihi ya tabbatar ibn kathir a cikin tafsirinsa walaula di ba'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lafazat al-ard karkashin wannan ayar ya kawo hadisan wayannan kuduban da abdalin da ake magana wanda wayannan suke dauka a kai mahaukatan da wuce karatu ba yake zala ibn kathir ya kawo hadisan da isnadi a karkashin ayar walaula di ba'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd duniya ba ta rabu da wayannan akadafin wanda su ne kusa a ƙasa albarkacinsa Allah yake rayawa yake matarwa yake shayarwa yake azurtawa hadisi ne manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace da al da ɗaya ya mutu Allah zai canja wani musayansa a sa shi a gurin ba duniya ba ta rabu da da wayannan saboda in ba su kaza yake duniya yake kai shi to saboda haka ana mutuwa wannan shehi da ya mutu ya wafati shikenan yayi wafati batun ya daga kai wanda zai ganshi kuma sai wali wanda yake kashi amma kai da ba kashi ba ka kai shi magana ta ina ka je ka makale a kamari ke kai ta faman abin nan ba abin da zai maka iya ba muna cewa ba a zuwa kabari ai ziyara za ta je rauda ta ce mu ne kai ziyara kuma kana da wata bukata zahabi a cikin siyaru alamin lubala nasa ya ce kaburburan bayin Allah yana ɗaya daga cikin guraren da in an yi addu'a Allah yana amsa ka je ka yi addu'a ka karanta wurdan ka kai laluwan mutunka da waye kai bukata amma batun wai ka kili tsuba da wannan ka ce wai shehin ka ne shine naka shine ba wani wannan ba shehin ka je sirri yana nan a hannun masu shi shi ce sirrin sa yana hannun wani kaje ka lalaba ka je ka same shi ka samu wannan wannan sirrin ina ba ta ambarin e to da ka to wanda ba wanda ka danka hannunka zuwa gare shi to wanda ba shi ba zai dawo maka amfani a tafiyar ka kotu wa abin da zai maka shi ko wannan da ya tarbiyar ka shine gunsa zai dinga baka magunguna yanzu karanta kaza yanzu bar kaza ka dinga yin tabi'a iri kaza ka bar tabi'a kaza ka yi kaza ka yi kaza shine zai taimaka wannan har zuwa lokacin da Allah zai taimake ka kai ma ka rabu da wannan muguwar wato halitta din ita ce nafsin ka kafi karfin ta yawa ka shiga gaba ita ce a baya ruhin ka yayi tsarki yake control din jikin ka ba jasadin ka ne yake bai ka abin da ake so kenan ruhi ya fi karfin jiki idan ruhi ya fi karfin jiki zai ga zama kamar mala'ika amma yanzu mu duk jikin mu ne ya fi karfin ruhin mu da haka sai mu bacci sai mu ci mu koshi sai mu sako sai mu menene duka jiki ne ya fi karfin ruhi amma da ruhi ya fi karfin jiki zai ka zama ka zama kamar mala'ika shi ruhi yana bacci ai fita yake da za ka yi bacci jiki ne zai bacci shi zai tashi fita Allahu ya tawaffa al-anfusa inna mawta wallati lam tamut fi manaka ai wa yas'alaka an ruh yace qul ruhu min amri rabbi wa nafaqtu fi ruhi ai ruhi baya gajiya baya bacci baya waye shi jiki ne hijabi ga ba shine matsala to ruhi da ya samu safadi shine sai ka gani komai ya zama maka kangarau shine ake cewa tarbiyyar ruhi ya za a yi ruhin ke tsarki ya samu safadi abinda ake nema kenan daga shi wannan shehin da ya maka wannan tarbiyyar ruhin a gunsa ne zaka dinga samun magungunan da zaka sha har ruhin naka ya samu tsarki sai ce wa kun ayyuha al-murid ka zama ya kai muridi fi itiqadika a cikin kudurinka a ala wa arfa'u min zalika mafi daukaka mafi daukaka daga haka kama law ala al-fard wa at-taqdir kunta aykulista wa nasha'ata duna alaj ka zamo kamar a kaddara cewar an halice ka ka taso babu wani kowa a duniya kawai baka san ba kowa illa anta wajhuka a duniya ba kowa daga kai sai shi haka ake to allazi rabbaka wanda ya tarbiya ka ba kowa sai kai sai shi wanda biya ka sai kuma annabin ka wa maula ka sai ubangiji haka ake so ka zama a addini shi ka sani yayi shi ne nan ne gabas nan ne inda ya nuna gabas nan ne gabas inda ya nuna yamma nan ne yamma saboda haka wanda shi kuma din nan abin da yake nuna kai yana dora ka ne akan bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada mu da Allah ban yi sai rasul da faqada da Allah ba nan dai ayar ya Allah ya awon rafiqullah wa rafiqur rasul wa ulil amri minkum ulil amri minkum sadaka shine wannan wannan tsarin allazi rabbaka na'am na'am shi yake buɗe wazifa wanda ba muƙaddami ba zai iya buɗe wazifa amma ba zai ba da wazifa eh zai iya jagorancin zawiya ya dinga buɗe wazifa ya iya kasa buɗe wazifa da wai amma dai ba zai ba da ɗariƙa ba bai bai da izini har sai an yi shi izini ya bada amma buɗe wazifa kowa zai iya buɗewa da wanda yake da takadimi da wanda ba da takadimi za a iya to sai ce wa maulaka da ubangijinka allazi khalaqaka wanda ya halitte ka fasawwaka ya daidaita ka fa hunaka tasiru ya isan min nafsil ghairi a wannan lokacin ne zaka ji ka ɗebe tsammani daga samun amfani daga wani to abin da ake so ke shi yasa idan hakan ya bakkara kuma halara tana nufin ka kai haka sai da turo maka in ji hannu sai a turo maka in ji hannu a buko ka ta a doko ka ta a mangaro ka ta kuma duk wanda kake tsammanin zai kawo maka dauki ya iya kawo maka wannan ka je ya kawo ma da kai wannan ya ce bane ba wannan ya iya kula ka wannan ya kokar ma ya ƙara cin kuɗa ka to da haka ka ga ba sarki sai Allah inda kake samun ra'a da dauki da wai kurin gurin shi nan naka in ka je nan yi kalmomi ya dan faɗi dan tuka na kwantar da hankali nan kake samun ra'a da nutsuwa da da kwanciyar hankali to daga nan sai ka ga ka fara sai tsammani daga cewa zaka samu amfani daga wajen wani to a lokacin kuma sai ka fuskanci zuwa ga Allah in ka fuskanci zuwa ga Allah to halara sai ta dinga a halar mutahalar bika ta dinga kiran ya ayyatu annabtu idda ibni ila rabbi radiyatan rabbiyatan fadkhuli bi ibadi fadkhuli jannati kike nan sai a dinga ga yadda ka sai ka shigo cikin ahalin da yadda zama cikin mutanen Allah inda zaka dabbata ka samu karfi ta yadda lokacin da mutane suka fuskanto kuma ba za ka sami raurawa to sai yace fa summa raggabal murida sannan ya kwadaitar da muridi alal nafsi samun ƙara da samun amfani wal mazid da karuwa bi qauli rasulullah da fadin sa falaysa lil muridi kai zal wali ma ar rasul thumma mawlawul ali ba muridi ya zama ba shi da wani in ba wannan waliyin ba ma ar rasul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma mawlawul ali sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ai falaysa shay'un nafi'un lil muridi ba wani abu mai amfani ga muridi alladhi taraka muradahu li muradil haqi wanda shi wannan muridin ya bar mu abin da yake nufi saboda abin da Allah yake nufi to wannan muridin zai zama bai da ko bai da amfani ga yau zal wali in ba wannan shehin annabi tawalla awamira rabbi wanda ya tsinci umarnin ubangiji shi shehin wanda abin da Allah yake umarni da ayi shi yake umarta ka da kai hatta ta wallahu bi safa'i wal qurbi ai yadda tunce ka ta hanyar baka shawarwari da baka lafiyan muka da baka wato agaji yadda tunce ka bi safa'i da samun tsarki wal qurbi da kusanci da Allah wal wali jam'un fi mufrad jam'i wali jam'i ne a cikin mufrad wayi kalimatu ita kalma ce tudlaqu ala shaykhina wa bintuna Ahmad ibn Muhammad Tijani radiyallahu anhu an kalma ce da ake idlakin ta amsan mulan mushu Tijani radiyallahu anhu da kuma almajiransa a farqun minhu wanda su kuma reshe ne daga gare shi thumma naquhu min rasuli al-ummi sallallahu alaihi wasallam sannan amfanuwarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma min al-mawlan ali jalla jalaluhu wa azza kamalu sannan amfanuwarsa daga maula madaukaki jalla jalaluhu wa azza kamalu fa hadha mahallu nafil muridi wannan shine bigiran da muridi zai amfanu in ahsana in ya kyautata wa darruhu kuma nan shine eh wa darrihi kenan mahallu darri kuma nan shine bigiran amfani tutuwarsa in ata in ya muna wallahu ala Allah shine masa wannan shine tsare-tsaren tafiya kuma duk wanda ya kai sai da ya sha wayannan al'amura sai yayi ya maka abin da zaka ce me yasa aka yi haka zuciya ka tana maka wani yanzu tazo nake ganin wani clip na ɗaya daga cikin malamin mu Professor Ibrahim Ahmad Makai hafizahullah ah bidiyon ko ya kai minti biyu ko ya dan haura haka da kadan yana ba da wata kissa ta Maulana Shu'ab al-Fatih radiyallahu anhu Shu'ab al-Fatih ne je Morocco ziyara hadiminsa a lokacin ina ga yadda ya faɗa ministan 'yan sanda yake ko wanda shi ne yake mai hidima ministan 'yan sanda ko kuma shugaban 'yan sanda na wannan lokacin da shi suka je Morocco kaga a lokacin 'yan duniya ne za su ce ah wannan ai su ne shugaban ko me yasa hadiminka shugaban 'yan sanda shi ne yake maka hidima yake ɗauke ma takalmi shi ne shi ne mai hidimar kaga ko ai ka kasai ta alai da haka da aka je shikenan shi wannan ministan yan sanda ko shugaban yan sanda ko wani mukami da wanda yake nuna matsayi kurewa yan sanda a duk kurabu ya faɗa abin a wani shikenan sai da aka je tun da aka tafi mulan mu shawo da tsira da laki taraba kuɗi ziki taraba kuɗi har aka je maroko rabon kuɗi kawai hadiya kawai yake rabawa yana ta rabon kuɗi saboda haka sai kuɗi suka zo karewa da kuɗi suka zo karewa shi wannan shugaban ƴan sanda ya ce da shewa wal basir da lawan to da shehu na ga kuɗin sun zo gangara idan sun kare akwai dala dubu hudu a gurina saboda haka sai a in za ana bukata wanda za a ba sai a yi mun magana na taho da dala dubu wato tunda za a yi tafiya da shehi ya ɗauko wannan kuɗi saboda ta buƙatan shehi da za a yi da ɗan abin da za a kakkashe sai shi abu sai ce saboda aka ce akwai dala dubu hudu a aljihuna in an buƙata sai a magana abinda shi abu fasir radiyallahu anhu ya buɗe baki ya ce masa sai ya ce masa in dai dan Allah muke rabawa ba za ka kare ba haka yace wa in dai dan Allah muke rawa ba za su kare ba kaga kenan ba za mu bukaci naka ba kenan shikenan da aka yi haka kuwa sai ya tuga wada rabar da wannan nasa har aka zo za a juya aka juyo tafiya saura ɗan kaɗan za a taho ana filin jirgi cewa bulbuci yana tare da wannan shugaban 'yan sanda kawai sai ga wani mutum ya roƙo ta kudu yana zuwa kawai ya zo gurin shi inda kaga an jego shi daga sama da kuɗi ko shi fara ya bada kuɗin ko daloli ya ce ko dai kuɗi dai ma cewa yana zuwa ya zo ya ce da shi abu gashi cewa akai a kawo shi su dai shi ne wannan bai san waye ba, waye ya turo shi daga ina ya kawai zuwa ya ce gashi an ce a kawo wannan ya bayar kawai ya tuya ce duk wata magana bai ce ga wanda ya ce a kawo ba saboda haka yan dala dubu hudun shugaban yan sanda da ita aka je je a basu da ita ya dawo da kayansa an dala ba a karba a ciki ba to yanzu wannan ana ba da wannan labarin su yan birni haka suke so su ji shehi an ce ai yana raba kuɗi yana fatahin kuɗi to yanzu nan za ka ga ai wannan shine to amma da za ka koma ka ji kuma kafin a je wannan matsayin kuma in gano da aka jaye ka gudu a cikin abin da ake ba mu na asaru na na na labaran Maulana Musa Abdul Fati ana gaya mana ya taɓa zuwa Kano a sama daga Maiduguri kwana ashirin ba takalmi saboda imtihani da yi imtihani aka aka bar kuma ana zuwa kuma aka ce ya koma sai yanzu wannan da aka ce fa kada kulli sai da akwai waje sai da zai ji ce kowa shi ba kudin da za a ba shi na mota sai sarkin taka aka ce a dogon sa a ce jumalan ga yaron malam nan a kai shi abu in an samu za a kawo a je gurin sarkin tasha amma yanzu kai so kace kawai a baka labarin karamo mun yayi yayi masallaci ai shugaban kasa kaza ya kawo ta ai ya sauka da jirgi a garin ai yayi kaza duk baka ji wannan labaran abubuwan da aka bayar hasiban na an yi surafu an ya kulu amanna wa hum la yuftanuna ai ba zai yi ba wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin ai ba zai yi ba amma sun an tadkulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كجفا har manzo da al'umma da su suna cewa nasarar ne shi za ta yi to idan muridi ya san haka yi karatu ya san irin waɗannan gwagwarmoyin dan ya ga sai ka an shiga wani imtihani ko wasu abubuwa na adaliyai ko na bashariya ko na waye kwata kwata ba zai girgira shi ba saboda da ba ya san haka sunnatullahi take fi ibadihil muqarrabina domin a ashaddun nasi bala'an al anbiya'u thumma al amsalu fal amsalu amma bai ruwa ba sai imtihani ba ma san sa ko ba a san sa ko yaya ake imtihani ake ta kaza kenan duk sai a shiga cikin aqabudu da basu dole ne wallahu yaqbidu wa yabsud saboda ka ba imtihanin da basu sha ba kafin su kai wannan amma ya tsari yanzu nan da tsari kurau ya bada wannan aka yi iya gurin aka ya hada to shi kenan wasu fa ai ai shi kenan cewa a wurin ai kudi ai kaza kaza kaza ai waye da waye saboda haka da yazo ya dabe ka haka a gurin wani shehi ba sai ya raina shi wallahi alazim yan musamman yan bidi musamman yan bidi ana son wali amma ba mu yin kuɗi wanda ake ayyar su yin kuɗi yawa yi yawwa binni kawai da kuɗi da aka yi da ƙasaita da jirgi da yawwa imamul faida ba sai ka zo wallahi wai wasu sanna ake kirga a ganta tangaran ce wannan eh dubu tamanin ce wannan hular da kake gani kawai eh wannan kazari ganna to ko shi shi ta ba wannan aliya sai yana sa ikirin kamara shi ke ne yare ne sai da ciya za a yi a ce a ce ke to sai ya duwa ya ga ya kirga hoton sai yi guda ɗari ba rigar da take ta maimai duk daban-daban shi kenan sai ya ce ta magana a ce ga hu kai fansatin ciya a hannunsa ba ka gani ba ka sanar ya tafi yau kaza kaza yau ya tafi kaza kaza ya tafi kaza kaza eh kaga to su wannan kawai suke riga duniya ke to wannan irin su ko a ko in ba a da ba annabi ba ba shi duniya ba shi duniya wallahi azum da yawa Allah ya nufi imani da bai yi wasu a zamanin Allah ba Allah ya nufi alheri wa wasu da bai yi su a zamanin manzon Allah ba saboda hikimarsa amma yadda wani yake ganin rauni wani kaskanci ne da raunana da kasawa da yake ganin kaskanci ne da don yi zamani a zamanin annabi sai ya halaka haka sahabbai suka dinga faɗa ai in da da ai suka gan kun ji dadin kun yi zamani da annabi da kaza kaza wani sahabi ya dinga fara kai kun san zama da annabi sai zara kun san hadarin zama da manzo Allah da zara ku yadda yake fada na manta sahabu yayi fada dan kun san yadda zama da manzo Allah yake sai zara wannan imtihanin da suka ja sabon karami ka kafo dan uwanka kai waye ka wani babansa baya kan abin gashi yadda zai sai zai kaje babansa da shauransu da shauransu yace za tafiya dai ga shin dai Allah zai dafa mana Allahumma salli ala Rubrika wal qasim bil ma'ad na sallallahu alaihi wa sallam هذه لا صراطك المستقيم على آله وصحبه من هذه العليم وعلى